أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin Sahih Bukhari muna fatan Allah ya mana muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyya tsira gare mu duniya da lahira farma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ana cikin kitabul janazin ku kwana za mu tashi dai a babin da muka kwana ba yadda shi ba shi ne watan babun ila aslama sabiyu din nan sallah alai wa hal yuradu ala sabiyi islamu to wannan shine babun ila aslama sabiyu fa mata hal yusalla alaihi wa hal yuradu ala sabiyi islamu ana bujirar da musulunci ga karamin yaro ma'ana a jawo hankalin shi zuwa ga shi musulunci wannan babin ne ake ciki na
حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب قال قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وان كان لليله من اجل ان ولد على الاسلام يجري ابواه الاسلام او ابوه خاصه وان كانت امه على غير الاسلام اذا استحل صاحبا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستحل من أجل أنه سجد فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا أبواه إلا يولد على الهجرة فأبواه يحمدانه أو ينصرانه أو يمجلسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تجلسون فيها بالجدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فكرة الله التي فطر الناس عليها الآية
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من عجل أنه سقط فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحدث كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جداء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية وأن الحديث أبو اليمان يا من تدمو قال يا أخبرنا يا فارع دوانا أثرنا واتن آه ابن شهاب سنن ya dangana da riwayar Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu da aka yace hadathana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib yace Shu'aib ya ba mu labari qala Ibn Shihab yace Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri yace yusalla ala kulli mawludin mutawaffan ana salati ga ku ana salla afwa ga kowane watan abin haihuwa mutawaffan wanda yi wafati abin haihuwar da yi wafati to ana sallah gare shi kowanne ne kowanne abin haihuwa ne wa in kana li ghayyatin ko da shi abin haihuwar lighayyatin na mazinaciya ce ma'ana mara uba ne to ko shi ne za a yi mai sallah lighayyatin ko da abin haihuwar na kafira ne nan lighayyatin yana ɗaukar ma'ana biyu lighayyatin na kafira amma ta yi ciki ɗin da musulmi ne babansa musulmi ne amma ita wata ta haifi yaron jaririn kafira ce to ko da ita ce ghayya bi ma'ana kafira ko kuma wa in kana li ghayyatin ko da na mazinaciya ce ma'ana amma da uban da uwar dukkan su musulmi ne su kuma inda ake maganar mazinaciya to da uban da uwar dukkan su musulmi ne amma ba ta halattacce hanya aka same shi ba wancan kuma da gayyatin ma'ana wa in kana li kafiratin ko da na kafira ne amma nan ya zan uban musulmi ne ma'ana wanda ya cikin nashi ya zan musulmi ne to duka yana daukar wannan ma'ana to ko shi dai ne min ajli annahu wulida ala fitratil islam me yasa za a yi mai sallah in ya mutu wannan abin haihuwa na gayyatin dinnan ko na mazinaciya da aka samar tsakanin iyaye mai musulmi ko na kafira wadda ubansa yake musulmi ko da ita kafira ce ma'ana inda uban musulmi ne me yasa sai ce min ajli annahu wulida ala fitratil islam ibn shihab yace abin da yasa saboda an haife shi a bisa fitira halitta ta musulunci addinin musulunci an haife shi akan addinin musulunci domin nan kamar yadda za mu ji can gaba kaɗan watan fitara ɗin nan an samu bambancin fahimta menene ake fahimta da fitara yuladu alal fitara me ma'anar fitara daga ma'anonin fitara daga fahimtocin da malamai magabata suka yi akan ma'anar fitara nazancin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sun fahimci musulunci ake nufi don haka ka ga sarrahawa ya karar shi ibn shahabin cewa don an haife shi ala fitratul islam a bisa addinin musulunci mana ko da aka talito shi kan addinin musulunci aka talice shi aka halice shi haka ya zo duniya akan wannan fitra bi ma'ana addinin musulunci abinda ibn shahabin az-zuhri ya fahimta da fitra kenan da shi da abu huraira da wasu malamai kamar yadda za mu ji ma'anonin fitra a wajen malamai to wannan dalilin da zai sa ai mai sallah kenan yadda i abawahul islam aw abuhu khassa sawa'an uwar da uban dukkan su suna da'awar musulunci ma'ana da uban da uwar dukkan su musulmai ne to in sun haifi da jariri ya mutu to za a yi mai sallah saboda mi saboda ya fito daga iyaye biyu musulmai au abuhu khassatan ko kuma ya zama ya fito daga uwa da uba amma abuhu ubansa ke da awar musulunci ma'ana uban ne musulmi khassatan kadai banda kenan mafhumi ya nuna banda inda ummuhu tadda'i ummuhul islama banda wannan za ka ce khasatan inda dai uban kadai yake da auren musulunci kaga banda inda uwa kadai ke da auren musulunci in yi zan uwa kadai ke da auren musulunci a wannan zance to ba za a yi mai sallah ba to wannan shine abinda shi ibn shahabin ya faɗa wa in kanat ummuhu ala ghairi islam ko da uwa ba ta kan musulunci in dai uban yana da awar musulunci to dan da suka haifa tsakanin su in ya mutu za a yi sallah karami yaro za a yi sallah amma da sharadi izas tahalla sarika in yayi ya yayi ƙara ƙarar da jariri ke yi lokacin da aka haife shi istihalla ya yi ƙarin nan da an haifi jariri za ka ya kwala watan kuka to wannan kukan shi ne mana istihalla ya yi ƙara sarihan yana mai kururutawa kururutawa istihalla
sauti mai ƙara na kuka sarikan shi ma haka don haka kaga sarikan hali ne halin kasancewarsa yana mai kururutawa to kaga istahalla ya yi ƙara sarikan halin kasancewarsa yana mai kururutawa kaga hali ta yi takidi ke da sai a ce halin makidatu kamar irin na wala ta'asau fil ardi mufsidin ta'asau kar ku yi banna fil ardi a cikin ƙasa sai aka ce mufsidin halin kasancewar ku kuna masu banna to ai da ta'asau da mufsidin ma su guda to sai a ce wannan halin na mufsidina yayi takidi akan ta'asau wancan fi'ilin na ta'asau to irin shi ne idan stahalla sarihan in dai yayi ƙara sarihan yana mai kururutawa sulli alaihi za a yi mai sallah in ya mutu ولا يصلى على من لا يستهل أما بذا يصلى بجارير da bai kuruta ba kuma bai yi wani abu da zai tabbatar da rayuwa ba bai yi boli ba bai yi atishawa ba bai bai dade ba amma in ya dade dau aure ko yi atishawa mai rayuwa ke atishawa alama ce ta mai rayuwa ko ya yi boli alama ce ta mai rayuwa to duk waɗannan abubuwan ko bai yi ƙara ba in ya yi su to matsayin mai rayuwa yake yanzu in ya mutu za a yi mai sallah za a gaje shi zai yi gado misali don za a yi mamaki a ce to menene ya mallaka shi da fato shi duniya yanzu yanzu ana maganin za a gaje shi ko kuma shi zai yi gado wannan bai da iskali don ta rayuwa uban ya mutu ya bashi a ciki amma ba a shi ba to yanzu in aka samu ya ƙara ya shiga cikin magada ya shiga cikin magada to ina maganan za a gaje shi kace za a gaje shi in za a gaje shi tana yawa yana cikin amma wani ya mai wata baiwa saboda jin daɗi wani daga danginsu sai kyauta ya ce abin nan da ke ciki na ba shi shanu wannan saboda dai ba ba ba ba an jade ba a samu kuri'a ba to kaga an mai wata kyauta tun bai zo duniya ba ina na aje mishi to kaga yanzu an mulki shi ce to yanzu ya zo duniya ya yi ƙara ko ya yi boli ko ya yi atishawa ko ya yi wani abin da ke nuna rayuwa to sai yi wa fati duk yan mintota ne a kai to za a gaje shi kaga abin nan da aka ban mashi din nan aka bashi din nan tun bai zo ba mulkin shi din haka za a gaje shi za a gaje shi zai yi gado sannan kuma za a yi sallah amma ya ce wala yusalla ala man la yastahillu min ajli annahu sihru ba za a yi sallah ba ga wanda bai yi ƙara ba bai kururuta ba saboda cewa bari ne za a ɗauke shi min ajli annahu sihru za a yi mai hukuncin bari ne shi kuma bari ba a watan sallah da bari in wala yi salla ala suɗin ba a sallah kan bari mana bari lokacin haihuwar shi bai yi ba sai ya faɗo wata kudura ta ubangiji ta faɗo da shi sai dai kawai a aje a binne shi watan amma ba za a yi sallah ba فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحدث وكان ابن شهاب الزهري sai ya kora ya ce sani dai abu hurairar ta radiyallahu anhu kana yi haddisu ya zama yana zantarwa ƙalar nabi sallallahu ta'ala alaihi sallam maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma min mauludin babu wani abin haihuwa a nan za a ga cewa wannan riwaya akwai in kiɗaɗi ciki ma'ana shi ibnu shahabin az-zuhri bai ji daga abu hurairu ta ba kai bal bai ma rufe shi ba amma kuma ya ce watan sanidai abu huraira fa inna abu huraira ta kaga kamar ibn shahabin ne yake cewa abu huraira ta ya ce wanda bai riske shi ba ne ya tabba gare shi kaga akwai mai kenan akwai in gidari amma ibn abdul bar ya ce wannan wannan riwaya watan an wannan an ruwaito shi ta kan abu hurairata ta hanyoyi waɗanda suke ingantattu haka abu umar ibn abdul barri ya ce ruya hadha al-hadith min wujuhin sihahin thabita min hadisi abi hurairata wa ghayri daga hadisin abu hurairata da waninsa ta hanyoyi daban-daban daga waɗanda suka ruwaita daga abu huraira waɗanda daga cikinsu ne ibn shuhabin ya ruwaita daga gare su an fahimta amma ka kai tsaye bai ce ya ji daga wane ba wane ya ce ya ji daga abu huraira an fahimta shi ne inda da ke akwai to su wane ne suka ruwaita daga abu huraira wanda riwaya daga cikinsu akwai al'araci akwai sayyidul musayyibi akwai wato Muhammad ibn Sirin akwai Sa'id ibn Abi Sa'id Abu Salama ibn Abdurrahman wanda riwaya gaba za ta nuna mana Ibn Shihab ya karba daga wato Abu Salama ibn Abdurrahman da kuma ibn Abdurrahman da Abu Salih duka sun ruwaita an ruwaito ta kan Abu Hurairah ta hanyoyi ingantattu waɗanda suke babu in kidaye din lafiya lau harkar abu huraira babu ikidai ne to abinda abu huraira ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mauludin babu wani abin haihuwa illa yuladu ala al-fitra face an haife shi ana haihuwar shi ala al-fitrati a bisa fitra kamar yadda na ce akwai manoni da yawa a cikin ma'anar fitra daga ma'anonin fitra musulunci babu wani abin haihuwa face an haife shi akan addini na musulunci ita ce fitra din tare da akwai ma'anoni da yawa wasu ma ba su yadda da ma'anar fitra nan ba musulunci saboda hujjojin da suke da su fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani iyayensa ne in yazo duniya in yahudawa ne sai su bi shi ba yahudi in nasara ne sai su mai da shi ba nasare sai ya zama kawai akan addinin su in majusawa ne sai su mai da shi ba majusi ko sai ya zama ba majusi to misali sai sai sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kama tun tajul bahimatu bahimatan jama'a kamar yadda ake haihuwar wata bisa shine dabba za a haihe ta bahimatan jama'a dabba ce za a haife ta lafiyar ta garas za ka nemi kunnan ta ba inda yake da tsaga kunnan ta ba inda yake da yankewa hancin ta ba inda yake da dacewa a yanzu ne in ta zo duniya wata kaddara sai ta sa kunni ya tsage hanci ya yanke duk ta zama jada'a amma asali za a haife ta jama'a jama'a lafiyar ta garas take ko ina ba inda take da wata illa to haka ake haihuwar jariri lafiya da yake bai da wata illa hal tuhissuna fiha min jad'a shin kuna jin wani motsin jad'a mai yankakken kunne ko yankewar kunne ko kuma yankewar hanci da gare ta lokacin da aka haife ta a lafiya lau take yanzu ne bayan ta zo da wata kaddara sai ta jin mata to sai hanci yanki kunne yanki ta samu dai wani abu ko rubuta ko wani abu amma asali za a yi wuta jama'a a lafiyar talaukars sun mai kulu abu hurairata idan abu hurairata ya kawo wannan riwaya daga abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa sai ya kawo wannan riwaya aya wadda za ta yi mudaraka sai ce fitratan lahi allati fatara nasa alaiha shine ma'anar zancen Allah tabaraka wa ta'ala talittar Ubangiji ce wadda ya halicci watan ɗan adam a kanta shi ne musulunci kenan don abinda shi abu hurairata ya fahimta kenan kuma wasu da aka koro ma wajen watan tafsirin wannan aya za a ga duka suna sun fahimci cewa ذلك الدين القيم domin fitartar lahi lati fatarar nasa alaiha la tabdila li khalqillah yace zalika ad-dinul qayyim zalika ad-dinul qayyim kamar zalika ad-dinul qayyim yana fassar fitra da ke wannan shine addini wanda an mika kesanta addinin musulunci kenan to kenan shine fidral allati fatara nas alaiha ita ce talita wadda aka talici wato mutane alaiha akanta to wannan bayanin cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra kowane abin haihuwa ana haihuwar shi ala alfitrati a bisa fitra to akwai maganganu da yawa akan menene ma'anar fitra din nan wasu suka ce a ba ana nufin duk wanda duk wanda ba ami bane wannan kullu din nan ba amma bace irin da kullu bid'atin ne dalal suka ce amun urida bihi al-khusus ami ne amma ana nufin takhsisi domin an ga wasu an haife su amma an tabbatar da ko da aka haife su kafirai ne ga wannan yaro bai bane da ba karamin yaro ne amma annabi Musa ya kashe shi ya sa takobi ya sare mishi kai saboda ni Allah a a a, a hadiru nake so inji hadiru a kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam a kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kashe wannan karamin yaro bai balaga ba kuma umarni ne daga Allah kuma hadisi ya tabbatar da yana kan kafirci ne dama an talitto shi akan kafirci kenan akwai ba duka bane kaga kullu mauludin da aka ce to ba duka bane amun ne urida bihi al-khusus ba kowanne ba irin wannan kullu da kan zuci al-qur'ani irin tudammiru kullu shay'in bi amri rabbih tudammiru kullu shay'in tana rusa komai ta rusa sammai da kasai ai sammai da kasai suna cikin shayi suna cikin kulle shayi suna ciki amma ba ta rusa su ba duk abin ta rusa kasar waɗannan kafarai ne ta rusa tun da mai wannan iska ne sannan fatihna alaihim abuwa ba kulli shayi muka buɗa musu ƙofofin komi komi amma fa ƙofofin da aka buɗa musu na jin daɗin duniya ne kawai ai akwai abubuwan rahmat an buɗa musu amma kuma ce abuwa ba kulli shai ka kenan kullu nan ba kulliya ba ce ma'ana juz'iyya ce shine amun uri da bil khusus to daga cikin abinda malamai suka ce kenan to ita kanta fidara din menene ma'anar fidara kullu mawludin yuladu ala al-fitra mun dai ji ibnu shahab az-zuhri da abu hurairah da wasu daga magabata sun ɗauki ma'anar fitira musulunci kowane abin haihuwa ana haihuwa shi akan addinin musulunci domin waccan la'akari da waccan aya da zalika dinu al-qayyim zalika dinu al-qayyim to wasu suka ce al-fitra shine halitta talitta kawai talitta wadda Allah tabaraka wa ta'ala zai halicci watan dan adam akanta ta ba ana nufin a halicci dan adam akan kafirci ko imani ba ko kadan a ana halitta shine sumul an fahimci abin da ake nufi sumul yanzu kamar sai ka je ka so kwamfuta in ka so kwamfuta ta yi kwamfutar nan za a ce ma empty take ba a sa mata komai ba ba wani abu mai kyau ce ba mara kyau ce empty take yanzu abin da duk ka samu shi kenan shi ta sani amma za ka so ta empty ko menene kai za ka sa abinka duk wannan application din kai za ka sa kaza kai za ka sa kaza don empty take to haka za a halicci dan adam ala salamati bisa kubuta ma'ana ba shi da akan kafirci ba shi akan imani wasu sun ce ita ce fitira da ake nufi wato yuladu ala salamati za a haife shi akan kubuta ba akan kafirci laisa fiha iman wala kufur to sannan daga baya ne in ya tasa ya mayyaze ko ya dau hanyar kafirci ko da hanyar musulunci to lokacin zai samu ko kafirci ko imani amma lokacin zai zo duniya yamci yake ba komai tare da shi fanko ne bayan ya zo ne nan zai samu ko musulunci ko kafirci waɗannan sai suka ce watan kuma suka kafa hujja da abin da ke cikin wannan hadisi cewa kama tuntaju bahimatu kamar yadda ake haihuwar watan bahima dabba har ya zuwa ƙarshe to fal aqfalu da haka suka ce to ƙananan yara fi hinil wilada a lokacin haihuwarsu kal baha'im salima kamar dabbobi ne da suke lafiya lau kal baha'im salima to amma lokacin da suka girma to ko su ɗau hanyar kafirci ko kuma ta musulunci abin da ya tabbatar da ba a halitto su ko ba a haiho su akan kafirci ko imani ba da an talitto su a kai to ba za ka same su sun yi imani ba sannan sun kafirce sannan kuma sun sake imani to yastahilu an yakuna at-tiflu fi hin wiladatihi yaqilu shay'an yace ya koru a ce yaro ya a lokacin da aka haife shi yana ya hankalci wani abu lian Allah akhrajahu fi halatin domin Allah tabaraka wa ta'ala fitar da su a cikin halin da la yafqahuna ma'aha shay'an ba su fahimta komai jariri bai san komai ba to fa man la ya'lamu shay'an istihala minhu kufrun aw imanun to dukkan wanda ko bai fahimta komai to ai ya koru a ce wato yana da kafirci ko yana da imani ibnu abdul barri yace shi dai a fahimtar sa wannan fahimta ta fitra ita ce asahu a wajen sa shi ibnu abdul barri wallahu a'lam wasu kuma suka ce ma'anar kullu mauludin yuladu ala fitra wannan magana kafin a saukar da gado ne ayar gado a alqur'ani saboda ni ayar gado sai ta tabbatar da ga abin da ake kowane abin haihuwa ai in an haife shi in an haife shi zai gaji iyayensa ne kamar yanzu in ya mutu yana karami zai gaji iyayensa in yahudawa ne zai gaje su in nasara ne zai gaje su in musulmi ne zai gaje su to in kau yana kan fidira ta musulunci fa kuma iyayen su kuma yahudawa ne ba kaga ba gado tsakanin musulmi da bai yahudi ba gado tsakanin saboda ni saboda ikhtilafu dinai sabanin addini ya hana gado bambancin addini ya hana gado don haka sai aka ce to da ayar gado ta sauka ta tabbatar da ƙaramin yaro ko da jariri ne zai gaji iyayensa to sai ta zamo wannan hukunci ya zamo kafin a saukar da wato ayar gado ne kafin a saukar da ayar gado ne wasu kuma suka ce ma'anan fidira a nan kullu mauludin yuladu ala al-fitra al-islam ake nufi musulunci domin dukkansu salafu sun haɗu akan zancen Allah tabaraka wa ta'ala fitratal lahi allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim cewa fidira dinnan aya ma ta fassara zalika dinul qayyim to addinul qayyim din an gano ma'ana fitira da shi da shi aka gano ma'ana fitira da haka suka ce ma'ana kullu mauludin yuladu ala al-fitra kowane abin haihuwa ana haihuwa shi akan musulunci musulunci ma ake nufi kaga kenan irin fahimtar ibn shihab wadda muka gabatar dan shi karrama ta fitratul islam على فطرة الإسلام حكما فهمت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والنشيمة هل يكف هجة ده فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم وسسك شيء مسلم شيء سك كف هجة ده حديث يا محمد من الله صلى الله تعالى وسلم ياتي قال الله تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء على استقامة وسلامة manzo Allah sallallahu alaihi ya ce hadisi ne kursi Allah tabaraka wa ta'ala ce na halicci bayina a bisa miƙaƙƙen tafarki mana suna kan miƙaƙƙen tafarki tsanta wanda yake kubutacce to miƙaƙƙen tafarki santa kubutacce shine addinin musulunci to sai suka kafa hujja da wannan don wal hanifu a zancen laraba al-mustaqimu as-salim to sannan أما ابن عبد البر ياتي يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة فيه الإسلام shi dai a fahimtar sa ba musulunci ake yi kullu mauludin yuladu ala ala fitrati ba ai ala islami yace don me dan shi musulunci abu uku ne hada musulunci qawlun bil lisan ko sannan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawari abubuwa uku suka hada musulunci babu wanda jariri yake da su jariri dai bai da qawlun bil lisan bai da itiqadun bil qalbi bai da amalun bil lisan bai amalun bil jawarihi to ta za a tabbatar mishi da cewa shi musulmi ne ma'ana ganawa ga gama gari ko da ba iyayen shi musulmi bane misali a ce shi yana kan musulunci abin da ke tabbatar da musulunci abubuwa uku ne ba wanda yake da shi in ji ibnu abdul bar yace shine ma'anar ba shi gare shi ba a fassara fitrar nan da musulunci haka wasu kuma suka ce fidira abinda ake nufi da fidira Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci ɗan adam akan halittarsa wadda in ma dama in ma hagu ita ce fitira ka babu nuku in ma dama ahadus sa'adati in ma hagu ahadus shaqawati don haka kowa an halicce shi akan fitira fitira shine wannan hukunci na Allah imma shaqawa wa imma sa'ada wasu kace shine watan fitira wasu kace kudura ta ubangiji wadda ke gudanar da jujjuya watan zukata ita ce ake nufi da fitira ta jashi zuwa imani ko ta jashi zuwa kafirci wannan ita ce fitira din to akwai dai maganganu da yawa amma dai wannan maganar cewa alaƙar islami to zance ne wanda yake mai ƙarfi duk da irin su ibn abdulbar sun mai kwankwanto da yawa a kai sun ce akwai waɗanda ga su wasu kuma suka ce i ala fitarar da musulunci ake nufi amma shi ka ba umumi ba hukuncin ba umumi ba ne kususi ne na wasu lokuta ne dan an samu waɗanda ga su jarirai ne amma tabbatar da kafirai ga su jarirai ne amma tabbatar da kafircinsu daga ciki yaron nan da sayyidina hadir ya kashe kuma gashi iyayen sabi ma mu'minai ne to
حدثنا عبدا أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري كبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على البدعة فأبواه يعودانه وينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة البهيمة جمعاء عن السور فيها بالبدعة ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لغير الله ذلك الدين الغيب
kada dai amince da hadisi ya yi tsawo kuma yana ɗauke da abubuwa da yawa to kada a mance dalilin da ya sa imam bukhari ya kawo hadisin nan a ƙarƙashin wani kullum a ɗan da aka samu tsakanin iyaye musulmi to in ya mutu za a mai sallah in ya mutu za a mai sallah aka jariri in ya mutu za a mai sallah kenan wanda aka samu tsakanin iyaye musulmi ko kuma ubansa musulmi wannan shi ne dalilin kawo wannan watan dogon riwaya da kawo shi Imam Bukhari حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدآ ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم wannan in an lura can ya kawo shi mun ka ce malamai sun ce akwai in amma ya taho ta hanyoyi waɗanda suke ingantattu kuma waɗanda suke muttasile babin kidayi din daga cikin waɗannan hanyoyin ga Imam Bukhari ya kawo waɗanda aka ce Ibn Shihabin bai sadu da ma Abu Hurairah ba balle ya ce ya ji daga gare shi ko ya karɓo daga gare shi ko sai aka ce amma tare da haka ibn abdulbar ya ce wannan ya zo ta hanyoyi ingantattu waɗanda suke mutasilai to daga ciki ka ga ɗaya daga cikin su ya ce haddasana abdanu imam bukhari ya ce abdanu ya zantar da mu akhbarana abdullah ya ce abdullahi ya zantar da mu abdullahi wal abdullahi abdullahi bin mubarak abdullahi bin mubarak ya ce akhbarana yunus ya ce yunus ya zantar da mu shine yunus ibn yazid al-aili عن الزهري يا كرود محمد بن مسلم بن شهاب الزهري سي زهري يجي من يجي أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن فكاد أبو سلمة بن عبد الرحمن شيني واتن زهري كبار بريش شيكم أبو سلمة بن عبد الرحمن شي يجي أبو هريرة أما أوتر رواية أبو سلمة كو كو يجي قال أبو هريرة شي زهري ya ce abu hurairah kawai ya ce amma kaga nan ya kawo shi da cikakken ittisalinsa ya ce akhbarani abu salama ibn abdurrahman abu salama ibn abdurrahman ya ba labari in ji zuhuri anna abu hurairah ya ce tabbas dahir hakika abu hurairah anna ana amfani da shi domin takidi da karfafa zance inna da anna أن أبا هريرة تبس أبو هريرة رضي الله عنه قال يا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من مولود فذا الله صلى الله عليه وسلم باب ون أبن هيفوة إلا يولد على الفطرة فاتي أن هيفيش أبي سافئرة تالتد ألا تالتيش أكي من دي معنون الفطرة دقا معلمين فطرة halittar da aka halicce shi a kai watan ko shaƙi ko sa'idi ko fitira halittar da aka halicce shi a kai na cewa shi sumuli yake ba kafirci ba musulunci tare da shi ko ba imani ba kafirci tare da shi daga baya zai samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ko kuma a fitira musulunci kai sai domin da yake fa abawahu iyayensa ne yi hukku danihi sai su mai da shi ba yahudi in yahudawa ne yadda ka san kwamfutar ka in ka sawo ta to ba ta da komi kai ne za ka samu ta yanzu in ka samu ta yanzu abinda ka samu ta shi ta sani kawai amma lokacin da bature ya ce ya yi da empty in ka ga dama in wani so sai sa mata karatun boko in wani so sai sa mata karatun arabiya in wani ya so sai sa mata wani software na arabiya wani ya sa mata na watan na boko to duk waɗannan abubuwa za ka abin da yake karantarwa watan an talici ɗan adam a bisa irin wannan filka ta cewa kubutacce ke gabar kawai wanda ita ce fasarar da ibnu abdulbar ya ce shi ta fi zama a sauku a wajensa aw nasrani ko in ya in nasara ne su mai da su ba nasari aw majisani ko su mai da shi ba majusi kama tun tajul bahimatu bahimatan kamar yadda bahimatu dabba ake haihuwarta bahimatan jama'a halin kasancewarta tana dabba jama'a mai cikakken halittata sumul take ba ta da illar datsewa kunne ko datsewa hanci ko datsewa wata gaba ko katsewa wata gaba duk ba ta da hal tuhissuna fiha min jada'a ko kuna jin samata min jada'a watan wadda take mai katsaccen kunne ko mai datsaccen hanci wata fiha a cikinta babu sun za a haife to misali ne na yadda ake haihuwa ɗan adam su ne yake bayan ya zo duniya ne watan iyayensa duk yadda suke za su mai da shi haka sun mai kulo abu hurairu radiyallahu ta'ala an sunna abu hurairu ce da Allah tabbata gare shi yakin ya zo nan yana cewa fitratan lahi lati fatarna alaiha fitra addini watan wannan ita ce halitta wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya talici mutane alaiha akanta to la tabdila li khalqillah babu canji li khalqillah ga halitta Allah mana kowace halitta haka za ta zo kowane ɗan adam haka zai zo to menene fitra din ne ce zalika dinul qayyim shine addini wanda an mi kake santa kaga wanda suka ce fitra al-islam sun dogara da wannan aya ne daga cikin su akwai Hurairah radiyallahu ta'ala anhu da kuma irin su Muhammad ibn Muslim bin Shihab az-Zuhri duk sun tafi akan fitra nan al-islam wanda mun dai ji ta'aqqubi na alhafiz ibn abdulbar abu umar annamari al-qurtubi akan ma'anar cewa musulunci ake nufi wasu kuma sun ce duka gaba ke daya watan abinda ake nufi ana nufin amini amma uri da bishin musu ba kowane watakila galibi ake nufi galibi ake nufi ba duk maududin ba da haka wannan kullu sai ta zamo amince masusu
باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
باب تقديره هذا باب وانا باب كده إمام البخاري يتي باب ده تنويني تو خبريني na mubtada abin kaddarawa mubtadan abin kaddarawa shine ma'anarsa hada ko abin kaddarawa sa taqdiru hada ya ce hada babu shine ma'ana wannan babin kenan to menene babin yake karantawa idza qala al mushriku inda al maut la ilaha illa allah idan mushriki yace la ilaha illa allah inda al maut yayin mutuwa to menene menene huska menene hukuncin wannan la ilaha illallah wanda mushriki ya faɗa lokacin mutuwa me hukuncin wannan har imam bukhari bai yi gaban kansa ba ya ce ga hukunci ko ta karbu ko ba ta karbu ba duk bai ce me yasa domin matsala ce mai buƙatar tadqiqi da tafsiri tana buƙatar bayani filla filla domin akwai buƙatar bayani domin cewa ya ce la ilaha illallah imam al-bukhari bai ambaci amsa ba ya ce ga amsa ta yi ko ba ta yi ba ta inganta ko ba ta inganta ba saboda me akwai akwai bukatar tafsiri bai wofinta in ma dai ya zamo shi wannan mushrikin ahlul kitabi ne ahlul kitabi ko ba ahlul kitabi bane to a bisa bisa ga wannan kaddara ko wani kitabi ne ko ba wani kitabi bane bai wofinta ga ya taɓa faɗin la ilaha illallah a rayuwarsa gabanin mutuwa ko ko a'a ya faɗe ta ne yayin mutuwa kaga hali biyu shi ma to tun halin ba guda bane bai yi wa hukunci halaye ne kashi kashi don haka akwai wani wanda hukuncinsa ya saba da wani in ya taɓa faɗin la ilaha illallah kafin mutuwa hukuncin sa daban da wanda bai taɓa faɗin la ilaha illallah ba sai lokacin mutuwa wannan kenan to a bisa kowane dai kaddarawa in bai taɓa faɗin la ilaha illallah ba ko ko a'a ahlul kitabi ne ko ko mushriki ne kawai wanda ba ahlul kitabi ba in dai sai wajen mutuwa ya faɗe ta to la ilaha illallah ba za ta yi amfani ba sai da ya ga mutuwa sannan fi la ilaha illallah mushriki sawa na ahlul kitabi ne ko ba ahlul kitabi ba la ilaha illallah ba za ta amfane shi ba saboda yau mai yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imanha khayra yace qul intaziru fa inna muntazirun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ranar da sashen ayoyin ubangiji ka za su zai to a ran nan ya ce la yanfa'u nafsan imanuha wato imanin dare za ta tsira a ran nan lokacin da ta ga mutuwa ba zai amfani ta ba ko kaɗan wadda ba ta yi tsururin wani agwacin baya yau dai aka da shi imanin yau aka da shi kalmar ba za ta yi amfani ba don haka watan sai aka ce in ya in yayi aran nan ne to ba zai amfane shi ba amma in ya tafi la ilaha illallah ya tafi la ilaha illallah ko ba daga cikin hadu kitabi bane to yanzu ko zalika idan kana fi hayati in a cikin rayuwarsa ne kafin mutuwa ya faɗi wannan a to wannan duk kafircin da ya yi a shafi saboda umirtu an qatila nasa حتى يقولوا لا إله إلا الله حتى يقولوا لا إله إلا الله
حدثنا إسحاق خبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبي بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضر أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابا جهل بن هلال وعبد الله بن ابي اميه بن المغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طالب يا عمي قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب أتركه عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقال حتى قال عبد الله آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه أنت فأنزل ما لم أنه ما لم أنه أنت فأنزل الله تعالى به ما كان للنبي الآن
to daga cikin abin da yasa a tarjama kafin mu shiga a tarjama abin da yasa Imam Bukhari bai kawo amsa ba ya ce babu idan kalin mushriku inda almauti la ilaha illallah an ji an ce dalilin da yasa bai kawo amsa ba saboda wannan tafsirola wasu suka ce daga cikin dalilai na rashin ba da amsa shi saboda watan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'ammin sa Abu Talib qul la ilaha illallah ashhadu laka biha aka ce zai iya yi wannan matsayi ne na khususiyya gashi ya zo wajen wafati amma shi yana da hususiyar ya ce la ilaha illallah kuma ta amfane shi sai suka ce to wannan ba kowa bane to tunda hukunci wannan na hususiya akwai shi daban to ba a kai tsaye a ce za ta yi amfani ko ba za ta yi amfani ba don akwai hukuncin hususiya na bukatar bayani yana bukatar bayani to حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجاءه جاءه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي طالب يا أمي قل لا إله إلا الله كلمتان كلمة كلمتان إن أنت كلمتان معناها لكونها كلمة ya ce kalimatun aihiya kalimatun ashhadu laka biha inda Allah fa qala Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayya ya Aba Talib atarghabu an millati Abd al-Muttalib فلم يزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آه حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما والله لأستغفرن, لأستغفرن لك ما لم أنح عنك فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية وأن إسحاق يا زن تدم قال شي أخبرنا يعقوب يجي يعقوب يا زن تدم نن أكت إما إسحاق بن راهويه ne ko kuma ishaq ibn mansur ne duk zai iya dauka haka masrubin al-aini yace imma ya zama ishaq ibn rahawayhi ko kuma ya zai ishaq ibn mansur قال شيء أخبرنا يعقوب بن إبراهيم شيء يعقوب بن إبراهيم يا ذا التدم قال شيء حدثني أبن إيسا يدمو يكا إشكالي كو إسحاق بن راهويه لي كو إسحاق بن منصور لي دكا سيدنا البخاري أكبر هذه أي sannan ishaq ibn mansur da ishaq ibn rahawayhi kowanne na karba daga yaqub ibn ibrahim haka shi ka iskali amma da ishaq ibn rahawayhi ke karba ga yaqub ibn ibrahim to da an ga ishaq muhammad ba nisba an san ishaq ibn rahawayhi don ishaq ibn mansur baya karba ga yaqub ibn ibrahim to sai ya zamo dukkan su su biyu suna karba ga Umar Ibrahim kuma dukkan su su biyu Imam Bukhari na karba gare su to shi ka shi gani ne da ka ce imma shi ne ko kuma imma watan abin nan ne قال يجي حدثني أبي يجي بابانا يا بني لا باري عن صالح لك صالح عن ابن شهاب يا كربو دغ ابن شهاب الزهري قال ابن ابن شهاب اخبرني سعيد بن المسيب يجي سعيد بن المسيب ومسيب ياتي ابن تيري اياتنا من بيان ai bayanin shi akan musayyabi ko musayyibi eh sai dai shi baya son musayyabi an bugu ya addu'a yayi an tuna an abi ya kafo daga babansa annahu lamma hadarat aba talib al-wafat lokacin da wafati ya halartowa abu talib annahu akhbarahu to ba mu da akhbarahu annahu wa da lamarin da sha'anin yake lamma hadarat aba talib al-wafat lokacin da wafati ya halartowa abu talib ja'ahu rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yazo masa farwa jaja indahu aba jahl ibn hisham sai zamu abu jahl ibn hisham وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ده عبد الله بن واتن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يجي لأبي طالب أبي طالب يا أم يا بابا قل لا إله إلا الله كشي لا إله إلا الله كلمتان إذا كلمة kaga an ce qul la ilaha illallah la ilaha illallah din nan fi mahalli nasbin ne qul fadi la ilaha illallah to kalimatan ko ya zama qul kalimatan ka fadi wata kalma ita ce la ilaha illallah ashhadu laka biha inna allah wadda zan yi shaida a wajen Allah akan cewa mai imani ne shaida a wajen Allah akan cewa mai imani ne wala Abu Jahl sai Abu Jahl yace wa Abdullah ibn Abi Umayya da Abdullah ibn Abi Umayya sai suka ce wa Abu Talib ya Abu Talib atargabu an millati Abdul Muttalib yanzu yanzu zaka ki watan addinin Abdul Muttalib babanka yanzu zaka ki addinin babanka فلم يزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعرضها عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe bai na bujirar da kalman nan alaihi ga Abu Talib wa yaqudan bi tilkal maqala Abu Jahali da Abdullah ibn Abi Umayya su kuma suna kwankwamta waccan magana a targabu an millat Abdul Muttalib ita ce kalmar hatta qala Abu Talib ha Abu Talib yace akhira ma kallamahu ƙarshen abin da ya musu magana huwa ala millati abdul muttalib lallai huwa shi yana kan addinin abdul muttalib yana kan addinin abdul muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah amma ya iya faɗi la ilaha illallah fa qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace amma wallahi amma wallahi la astaghfiranna lak wallahi zan ci gaba da yi maka nema maka gafara wajen ubangiji malam unha anka matuƙar ba an saukar da hani ba cewa in daina matuƙar ba hana ni aka yi ba ni ko matuƙar ina da ina maka nema maka gafara ubangiji fa anzalallahu ta'ala fi sai Allah tabaraka wa ta'ala saukar da ma kana lin nabi ai bai yiwa ga annabi da waɗanda suke muminai an yastaghfiru lil mushrikeen shine ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen wannan shine har sai da aka saukar da wannan ko da iyayensu ne to aka ce lokacin sai annabi sallallahu ya dina yi masa wato ya dina nema masa gafara wannan qadiya tana da zurfi kwarai da gaske wanda abinda wasu malamai suka tafi a kai matsala ce mai sabani cewa abu talib ya musulunta ko bai musulunta ba saboda abinda ke kawo ishkali a ciki wasu abubuwa sashen suna kawo wa sashen ishkali sashen su ya yi maganganu na tabbatar da ya tabbata addinin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine mafificin dukkan addinai ya yadda da wannan ya yadda da wannan ya imani da wannan daka wanda bai da imani dan ba a ruwaito daga wani kafiri ya faɗa wa addinin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka ba ba a ruwaito ba daka wannan ya zama alamar ce ta imani gare shi sannan daga cikin abinda an da ya ji wannan na daga cikin hujjar da mafiya yawa suke tafiya akan cewa ga hukuncin Abu Talib Abu Talib bai musulunta ba to waɗanda suka yi musu sabani suka ce Abu Talib ya musulunta domin me akwai lafuza da yayi waɗanda lalle suna tabbatar da lalle ya musulunta yaban addinin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da yayi ya musulunta sannan ga Abbasu arwaita ibn ishaq cewa abbas ya ce mu manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ya rasulullahi a maganar da ka faɗa maganar da yabna yabna akhi haka yace an ce lokacin mu sun jaba shi abbas haka bai ce ya rasulullahi sai ce yabna akhi ya dan dan uwana maganar da lafazin da kake cewa an min ka ya faɗa na ji ya faɗa an fahimta abbasu yake cewa abinda kake cewa an min ka ya faɗi na ji ya faɗi ya ce mazalasa na ji ya faɗi sai mazalasa salam ya ce to ni ban ji ba mazala ce ni ban ji ba to cewa ni ban ji ba to sai malamai suka ce ba yana kore musuluntar abu ɗaliba ne a'a abin da yake korewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce zan yi maka shaida a wajen Allah kai mai imani zan tsaya a wajen Allah in shaidi cewa mai imani ne to ai cewa zan tsaya a wajen Allah in ma shaida wata khususiya ce ba mun karanto can baya ba cewa manzo Allah sallallahu ya tsaya akan shuhada na Uhud ko bayan Annabi sallallahu ya ce a har hada su a biyu biyu ko uku a kabari da manzo Allah sallallahu ya ce zan yi muku shaida a wajen Allah watan daga ciki baban Jabir Abdullah shi Abdullah din manzo Allah ya ce zan muku shaida a wajen Allah cewa kun sadaukatar da rayuwarku ku masu imani kaga yawan kawai samu wannan ba kaga cewa zai tsaya ya masa shaida wani gatanci ne to wannan sai aka ce a abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ban ji ba saboda magana ce ta shaida ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna bi hafizin wannan shaidar da zai masa a gaban Allah tunda bai ji yayi ba ita ce ba zai masa ba ita ce ba zai masa ba amma tabbas abbasu ya ce ya ji kuma ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa watan maganar da kace ya ibn akhi maganar da kace ya faɗa amin ka ya faɗa na ji ya faɗa to shi manzo Allah ce ni ban ji ba to ni ban ji ba ya rafdin cewa bai ji da ya musulunci ba a a ni ban ji ba tana magana ne akan shaida ina magana ne in mai shaida wajen Allah to ba zai manzo Allah ya shaida ga abin da bai ci ba kuma bai sani ba amma akwai maganganu da yawa yake mujahidi wanda yake mai faɗin gaske mu babu lokaci musamman wasu hadin tattafai sun yi akan najatu bi dhahir malamai ne daga cikin ahlus sunnati wal jama'a najatu bi dhahir asma al matalib fi najati abi talib asma al matalib fi najati abi talib to irin waɗannan mas'aloli in aka yi su gaba ki ɗaya bisa ga amana aka faɗi maganan kowane ɓangare to sai a mayan ma Allah ce wallahu ala Allah shi ne masani shi ke nan kawai sai a huta a kuma daga cikin maganganun da malamai suka ce akwai ƙaiƙayi akan wannan aya wanda in mun zo karatu insha Allah bajibi za mu ƙara cika wannan bayani cewa ita ayan nan fa cikin suratul tauba suratul tauba wasu daga malamai sun tafi akan sukutum dinta madina ta sau qadiyya abu talib makka aka yi to ina maganar cewa sai wannan aya ta sauka ma kana lin nabi ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين مدنية أما تعرض هكا كموس بعدما سنشي إيه سورة كان سورة التوبة قبا ليس مدنية أما أقول آيوي قلابي وتندبا مدنيا با كما هو الناس يسوك استثناء وأنن آيوي wasu kuma suka ce a dukkan su kudin ɗinta take madaniya don haka babu alakanta waƙi'ar abu zalim da wannan aya ta makallin nabi duka dai ya kare sai cewa Allahu alam Allah shi ne masani saboda ijtihadu da ne kowa ke